إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha hudu ga wata na zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka din ya dace wa 24 watan bakwai miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na goma sha hudu a cikin littafin ulul amal wa kaifiyatul ilaj za mu tashi safha ta 29 inda malai ke cewa wasaya qabla manaya bimana wasiyoyi ne malam zai baka da jan kunne da jan hankali qabla manaya tun kahin abin da ya shahi rayuwarka ta zo zuwa ƙarshe abin da ya kamata ka ba kulawa irin hanyoyin da ya kamata ka ba mahimmanci da waɗannan su ne wasiyoyin da malin zai mana a nan maliki ci alwasiyyatul ula wasiya ta farko sai ce iqtanim ni'matar sihhati wal faraghi qabla saqami wal inshighal dan adam wasiyyar malam zuwa gare mu wasiyya ta farko yanzu bayan malam ya ambata mana bayani akan dogon guri sannan abu na biyu irin abin da yake kawo dogon guri sannan da irin hanyoyin da ya kamata dan adam ya magance wa kanshi wannan dogon gurin yan sai wasiyoyi da malam zai yi da jan kunne da jan hankali akan cewa ga hanyoyin da ya kamata dan adam ya ba kulawa a cikin rayuwar shi abu na harko mali ya ce iqtanim kamuru ni'matar siha game da ni'imar da Allah mai girma da buwaya yayi a gare ka ta lahiyar da kake da wal farah sannan kuma bayan shi kamuru da ni'imar da Allah ya maka ta samun dama yanzu lokacin ka ga wasu lokutan da baka komi a cikin su qabla saqami ka amfana da lahiyar ka tinkahin rishin lahiyar ka yazo sanan walin shigal ka amfana da damar da kake da tinkahin shagaltuwa yazo maka kenan waɗannan abubuwa guda biyu ita ce wasiyar malam ta farko kasancewar mu lahiyar mu lau kasancewar mu a yanzu muna da damammakin da za mu iya yi wasu ayyuka to mu yi ƙoƙarin moran waɗannan ni'imomi guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya jaddada a kanmu tun kahin waɗannan ni'imomin guda biyu su kusa malice falaisa fil wujudi agla min alwaqt ka kwana da sanin cewa a cikin rayuwa fil wujudi a cikin samuwa da dan adam yake yake ciki babu wani abu agla wanda shine yafi tsada min alwaqti sama da lokaci babu abin da yake lokaci tsada a cikin rayuwa saboda wata ni'ima ce da Allah yake kyautanta ga bawa ba wanda ya isa ya maka kyautar minti daya duk yanda kake ga cewa iya da girma wallahi bai sai baka minti ɗaya kyauta ba duk wanda ka gani yana rayuwa ganin damar ubangiji ne dama ce Allah ya bashi to babu wani abu mafi tsada a cikin rayuwa sama da lokaci wannan ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya rika rantsuwa a farkon surori daban-daban akan lokuta kuma daban-daban da zamani daban-daban Allah ya ce wallahi idza yakhsha Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi kaga yana maka magana akan muhimmancin dare ko sannan kuma ya komo ya ce maka washamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana da hasken da take da kaga maka bayani akan wuni ko sannan kuma wunin mu aka kasa shi kashi daban-daban sannan Allah ya zo ya ce wa duha Allah yana rantsuwa da lokacin hanfi sannan Allah ya sake rantsewa kuma da lokacin la'asar ya ce wal asri saboda ka gane ne duka cewa lokaci shine aghla min kulli shay ba sallar da zaka yi da azumin da zaka yi da duk wani aikin alherin da zaka yi zaka yi shi ne a cikin ni a cikin lokaci imma cikin dare imma cikin yini to wannan lokacin samuwar shi a gare ka ba karamar ba karamar gata bace ba da Allah subhanahu wataala ya gare ka Allah ba mu iko amfani da lokutan da Allah kadarta mana rayuwa a cikin su malice wa laysa fil hayati ni'matun a cikin rayuwa da kake gani kaf babu wata ni'ima ba'da al imani bayan imani da Allah mai girma da buwaya a'zam min ni'mati sihhati wal farag mafi girma sama da ni'ima ta lahiya da Allah ya baka a dangan jikinka yanzu akwai sallah da zaka tsaya ka tsaya kai akwai wanda kwata kwata bayya iya tsayawa ya sallah sai an ɗauke shi sai an ajiye shi saboda baya da lafiya wani rashin lafiyar shi na abin da ya shahi rashin tashi ne wani kuma a hankalin ma kwata-kwata bai da kuna makamacin wannan to kai duka waɗannan ni'imomin Allah ka zuba a gare ka ba ka tsaya daga yanzu zuwa asuba ba abin da zai same ka to haka ni'ima ce da dama da Allah ya baka sannan wal faraq da dama samun dama imana yanzu baka da wasu ayyuka baka da wani wanda yake ce ma kawo ba wanda yake ce maka kaza ba wanda yake ce maka kaza la siyama shabab barantana matasa kaga babu haƙƙin mutane a kanka kai kadai kake eh in ka huto ba baka da tunanin cewa ai ka bar wani a gida dole sai ka koma ka kai mai kaza babu wannan an doke maka komai ba banka ce kawai je ka kai karatu kurum abin da ake so kai kenan to wannan damar ya kamata ka moru da ita kafin rishin wannan damar ya zo maka kuma tabbas zai zo maka malik ya ce wa akhraj al-bukhari min hadisi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mazalla ke cewa ni'matan ni'ma guda biyu maqbunun fihi ma kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane maqbunun sun yaudari kansu akan amfana da wannan ni'ima ni'imomin nan guda biyu manzon ke cewa as-sihhatu wal farag ita ce lahiya da kake da wal farag da dama da kake da yanzu kana da damar da zaka iya zauna kai karatun qur'ani awa ɗaya awa biyu awa uku baka da matsalar komi ba wanda yake jiran ka ba kaza ba kaza ba kaza to da yawa daga cikin mutane ba su fi amfanuwa da waɗannan ni'imomin guda biyu ba ni'ima ta farko ni'ima ta lahiya ni'ima ta biyu kuma ni'ima ta samun dama baka da wani aikin da kake ba wani abin da kake ba mai jiranka zaka iya zauna kai abin da ya kamata ka ɗauki lokuta masu yawa to haka ka amfana da daman da kake da a yanzu tun kafin rashin daman na yanzu maka yaqulu yaqulu ibn al-jawzi ibn al-jawzi Allah ya rahama a gare shi yake cewa kamar da magana tana cikin fathul bari juz'i na 13 safaha ta 234 malai ce kad ya kunu insan ibnu jauzi yake cewa yana yi wa dan adam ya zama to sahihan lahiyan kalau wala yakunu mutafarrigan li shughulihi bil ma'ash amma ba za ka zama to mutafarrig ba ba za ka zama to kana da dama ba ga karan lahiyan kalau amma wasu abubuwan rayuwa sun zo sun tuso ka sun saka gaba ga lahiyan nan amma baka kasance mutafarrigan ba baka da dama lishughulihi saboda harakoki bil ma'ashi na abin da ya shafi rayuwa to amma a irin rayuwar da ake kuma za a zo wani lokacin da ba wani shugul inda yake tare da kai kana da damar da zaka iya aikata kowane irin aiki alheri malace wa qad yakunu mustaghniyan zai iya zamantowa wadacecce amma kuma wala yakunu sahihan ya zama ta kobe da lahiya gashi nan da wadata iya da wadata iya da dukiya iya dukiya amma ko bai da lafiya la'alla sarrafa dukiyar ma ya gagara a gare shi to amma kai Allah ya baka lafiya kuma Allah ya baka dama kuma Allah ya baka wadata me ya kamata kai ka amfana da waɗannan damamakin da Allah ya tabbatar da su a hannunka bale ce fa idza ijtama'at idan waɗannan abubuwan guda biyu suka haɗu wani abubuwa ya ce ai a sihatu wal farag da lahiya da samun dama in suka haɗa a kan ɗan adam faghaluba au faghalaba alaihi kasaru an ta'ati fa huwa al-maqbul ana cikin wannan abin duka ya tabbata lahiyan kalau kuma kamar yadda muke da a yanzu alhamdulillah kamar yadda muke a yanzu kawai wannan abubuwan guda biyu ga sun sun tabbata eh lakwal ake yanzu an fasa lakwal ɗin an ƙari ba wanda yake jiran ka ma lokuta ne ga sanan maimakin ka zamna inuwar sahe inuwar marece a ka amfana da wannan lokacin tun kafin ya wuce shi ne ce in waɗannan abubuwan guda biyu suka haɗu kuma fa galaba alaihi kasal sai kasala ta rinjaye ka an da'ati game da game da game da yi ma Allah da'a fa huwa al-maghbun to wannan mutum shine wanda ya yaudari kanshi ka bigi hancin kanka da kanka idan ka ce al-ghabru shine a bigi mutum ko kuma misali a je a haraka ta cinikayya na kasuwanci a yaudare ka ko a bigi hancin ka ne game da zaka je kasuwa ka soyi abu a ce nawa wannan a ce ai kaza na soyo shi a ce a an bige ka an bige ka to wannan shine al-ghabru to duk mutumin da bai amfana ba kamar shi ne kanshi ne ya yaudari kanshi da kanshi malai ce wa tamamu zalika anna dunya mazra'at al-akhirah yace ka sani cewa cikan al'amari da bayanin wannan shine ita wa duniya ita ce gonan lahira ita ce gonan lahira anan ake shifkawa ka shifka ka binne in kai gaba kuma a ce ka tsince shi eh anan ake shifkawa وفيها التجارة التي يظهر ربحها عن الآخرة أتكين wannan duniyar ne ake kasuwancin da yazharu ribhuha riban ta yake bayyana anil akhirah ga gobe kiyama kenan anan za ka yi kasuwanci amma kuma sakamakon ka zai zama to gobe kiyama ne mali ce fa man ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'ati Allah fa huwa al-maghfur duk mutumin da ya amfani da faragahu daman da kake da wasihatahu da lahiyan da kake da fi ta'atillahi a cikin yi wa Allah da'a malice fa huwa al-maghbur to wannan kai ne dacecce kai ne mutumin da ya dace kenan ka samu dacewa lahiyarka da abin da ya shahi dama da kake da duka ka sa su a cikin yi wa Allah da'a ya za a ka koyi karatun alƙur'ani mai girma ya za a ka karanta hadisi kaza yanzu kana da watanni guda biyu ko watanni guda uku na hutu da za a je a hutun da ake na karatu kama kanka tsari izini kaza nake so in yi a cikin wannan hutu hadisi kaza nake so in harrace a cikin wannan hutu duka wannan tsari ne wanda dole ne da shi in baka yi ba lokacin zai wuce kuma baka amfana da komai ba kuma lokacin ya riga ya wuce sannan kuma lissahin lokacin iya nan a kanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah taimaka mana malice wa manista amalaha wanda kuma ya amfani da lahiya da daman nan fi ma'asiyatin lahi cikin saba wa Allah fahuwal maghbun wannan shine wanda yake asararre wanda ya yaudari kanshi da kanshi yace li annal faraga saboda shi zaman banza da kake gani ya'qubu ya'qibuhu al-shughul abinda yake biyo bayan shi yanzu ba kana ga ba haƙƙi ko akan kana zaune ba wallahi za a zo wata rana kai da kanka ko an ko kudi za a baka zauna baka isa baka zauna eh duniya kenan yanzu waccan period din ta wuce wancan lokacin ya wuce wani lokaci ne yanzu kuma na daban wanda baka isa ka zauna ba sai dai an abubuwa sun yi abubuwa ka rika kaman ba wani muka zauna a waje kaza yanzu baka isa baka zauna sosai to da kai abin da ya kamata tun yanzu kar wannan lokacin ka bar shi ta haka na a banza wasihatu ita kuma lahiya yaqubuha as-saqam abin da yake biyo bayan ta yake mai gurbin ta shine rashin lahiya mala yace walau lam yakun illa al-humum ko da ma waɗannan kin su zo ba dai akwai damuwa kala kala a cikin rayuwa wallahi sai wani abu ya zo ya gitta maka lahiyan ka lau amma kawai ka ji ka a dame ka ji ka a cikin wani yanayi mala yace a wannan abiyat din da za karanta ne a sunan ya sun gabata a baya iqtanim fil faraghi fadl ruku'in fa asa an yakuna mautuka baghta karibauta a cikin lokacin da kake da na, na, zaman banza karibauci amfani da yin ruku'i ma yin sallah kenan fa asa an yakuna mautuka baghtatan yana yiwa mutuwarka ta zo maka kafam ba zato ba tsammani kawai a waye gari a ce wani ya mutu kai kana nan kana ta program ana ta tsara abubuwa lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza kahin wannan lokacin da kai ka tsara sai almaliku dayyan kuma abin da ya kadarta shine zai faru kuma ya faru a gare ka kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu salima falta nawa daga cikin mutumin da yake da lahiyar shi lau ba tare da wani rashin lahiya ba zahabat nafsuhu ran ta huta wannan hutan da ta ran shi salima lahiyar da lau kawai ya mutu falta wannan ran haka ta kurce mushi kawai ta sullube ta huta مالك جاء في كتاب قصر الأمل في الصفحة الخامسة بعد المئة لابن أبي الدنيا عن أبي الوا... عن... عن عبد الله عن عبد الواحد عن صفوان قال كنا مع الحسن في جنازته يازو أتكل لتاهن قصر الأمل نا ابن أبي الدنيا دقى عبد الواحد دقى صفوان يكي تشيوا mun kasance tare da alhassan albasari a cikin wata kai wata gawa faƙala sai alhassan albasari yake cewa rahimallahu ra'an amila limithli hadal yau allah ya jikan mutumin da ya aiki saboda irin wannan rana wace rana ce ranar mutuwa allah ya jikan shi to kaga tabbas kuma allah zai jikan shi da izinin allah duk mutumin da ya aikin da ya kamata kafin ya mutu ya ce innakum innakumul yawm taqdiruna ala ma la yaqdiru alayhi ikhwanukum ikhwanukum haula'i min ahli alqubur yace a yau ku kuna da dama na ku aikata aikin da ma ala ma la yaqdiru alayhi ikhwanukum wanda ɗan uwanku ba sa iya yi su waye ɗan uwan nan naku haula'i waɗannan min ahli alqubur wanda suke cikin makwantan nan gasu da abokunci babu su sun tahi an ƙare makwantan ma duk aka yi an yi ruwa an yi waye duk sun lomata sun yi wane ne kai ka ce ba shi bane na adam din nan da ake ta cewa ya gyara aikin shi ake ta mushi wa'azi ake ta mushi gargadi ake ta kaza ake ta kaza mu kokarin mu gyara abubuwan da muka san muna yi ba daidai ba al-hasan al-basri yake cewa faqtanimu sihhata wal farag ina jan kunnan ku kumuru ku ribauta da lahiyar da kuke da daman da Allah ya baku a cikin rayuwa qabla yawmal faz'a wal hisab kahin ranar firgici da hisabi shi da ranar tashin kiyama sai malaki cewa an tafi ghaflatil amali kai a yanzu kana cikin ruduwa da rafkanuwa na gurace-gurace amma kai inna walasta tadri matal ajal baka san ba yaushe ajalin ka zai zo ana nan ana ta gurmazawa a rayuwa ana ta cakawa ana ta fafatawa amma baka san ba ajalin naka yaushe yanzu ne in an jima ne gobe ne jibi ne gata ne zan je in zo ne ba za ka dawo ba ko na makamancin wannan malai ce la taqurranna ka sihhatan fahiya min awja'il ilali kar ya rude ka kasancewar ka lahiyar ka lau yace ai wannan iya daga cikin min awja'i iya daga cikin mafi girman abin da yake yi wa dan adam rauni min al ilali na daga illoli kasancewar ka lahiya lau ai so da yawa dan adam wani lokaci idan yayi rishin lahiya to rashin lahiyar tana tare da alheri da yawa la'alla ya saduda la'alla ya tuba la'alla ya zama ya tuba wannan kwanciyar da ya kuma ya zama ta mushi a matsayin kankarar zunubi amma lahiyar ka lauka mutu akwai matsala min auja'il ilal wannan iya daga cikin mafi abin da zai maka rauni illa ce wanda za ta raunana ka sosai saboda kai da kake da lahiya shi kake a kai mutuwa yanzu ba ba cikin tsarin ku bane ba ba kaso da ku ba eh ko kai baka ciki saboda lahiyar ka lauka alhali kuma mutuwan nan tana daukan mutumin da lahiyar shi lau an ga da yawa sun mutu malice fa'malil khaira kawai abin da ke kanka shine ka aikata alheri wajtahid ka bada kokari wajen aikata alheri qabla an tumna al'amal tun kahin akai matsayin da za a hana ka yin aiki daga lokacin da ka mutu ka yi sallah ka samu lada ko za ka yi azumi ka samu lada ko za ka zo majalisi ka zauna ka samu ladan zikiri duka ba za ka samu wannan ba wannan ita ce wasiyar malam ta farko muribauta da lahiya da muke da sannan kuma da dama da muke da daga ka samu dama wata faka karka bari sai haka nan ima kanka tsari na karatun qur'ani ne karanta hadisi ne karatun fiqh ne karatun wane ne karka bar wannan lokaci tafi a banza in ka bar shi zai tafi a banza alhali ko baka ribauta da wannan abin da ke cikin lokacin ba malaka cewa yaqulu yaqulu sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala sa'id ibn jubair ke cewa Allah ya rahama a gare shi ya ce kullu yaumin a kulla yaumin dukkan wata rana ya ishuhul mu'min wanda mai imani zai rayu a cikin wannan ranar ya ce ganimatun wata ganima ce ganima ce ba ta wasa ba za ka yi ruku'i za ka yi sujada za ka yi tasbihi za ka yi kaza za ka yi kaza kaga wannan ba karbar ganima ba ce ba la'alla wannan wunin guda zama to shine sababin shigar ka gidan aljanna الوصية الثانية وصية تبي مالك اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى كجي tsoron Allah a cikin abin da ya maka saura daga yanzu kaji tsoron Allah daga yanzu game da abin da ya maka saura min umrika na rayuwanka yughfaru laka ma qad mada za a gafarta maka abin da ka aikata na ba daidai ba a baya lokaci baya ƙurewa matuƙar dai za- kana cikin kana cikin hankalinka a cikin hankalinka kake ba ka zo mutuwa ba ne ba rana ba ta wuto daga yamma ba to lalle tabbas kana da damar da za ka iya tuba yanzu kana tuba ko me zai a yi fa'ula'ika yi baddilun lahu sayi atihim hasana sai Allah ya juya maka aikin naka na ba kirkin ba ma sai Allah ya juya shi kuma alheri abinda ake bukata tuba lahiyayya tubu ila Allah taubatan nasuha Allah ce ya kullu kai imani ku tuba zuwa ga Allah tuba tuba da take nasuha lahiyayya tuba kuma ku tuba a daga gawa kar ku bari kuna sai gobe sai jibi to shine abin da malai yake ambata mana anan kenan abu na biyu wasiya ta biyu kar ka ga cewa kai ba daidai ba da yawa a ka tuba ka tuba ka yi niyya ba za ka ƙara koma zuwa ga waɗannan abubuwan da suka gabata ba na ba daidai ba za ka yi ta ƙoƙari kwanakin da suka maka saura ka sanya su a cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a malik qala al-fudayl ibn iyad li rajul fudayl ibn iyad yake faɗa ga wani mutum cewa kam umrak wannan mun kana tashi a bashi ba yace shekarunka nawa فقال الرجل سي متوم yake cewa 60 sana yace shekara ta 60 a duniya qala al-fudayl sai fudayl yake cewa wannan mutum idan anta mulu 60 sana tasiru ila Allah tushiku an tasila yace nan da shekara 60 kana ta tahiya zuwa ga Allah saura diris ka isa kenan saura diris mutuwa ta dauke ka faqala ar-rajul sai mutum wannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu kuma kamar yayi istirja'i saura ɗiris ka isa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qala al-fudayl sai fudayl yake cewa ya akhi yace ya kai dan uwana yace hal arafta ma hal arafta ma'anahu wai shin ka san ma'anar abin da ka faɗi mene ya faɗi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko qala ar-rajul sai mutum yace na'am na san ma'anar haka yace araftu yace na sani cewa anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un ni bawa ne ga Allah mai girma da buwaya kuma ni zuwa gare shi tabbas zan koma wannan shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma mu kinda zuwa gare shi za mu koma eh fa qala al-fudayl sai fudayl yake ce mishi ya akhi ya kai dan uwana mas'alar ta zo da sauki man arafa annahu lillahi abdu duk mutumin da ya san cewa shi bawa ne ga Allah wa annahu ilaihi raji'un kuma zai koma zuwa ga Allah arafa annahu mawqufun bayna yadayhi ya san cewa lalle tabbas zai tsaya a gaban Allah mai girma da buwaya shine Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatan yace wa man arafa annahu mawqufun duk wanda ya san cewa za a tsayar da shi a gaban Allah arafa annahu mas'ul ya san cewa tabbas za a tambaye shi ina ka tahi me kace me ka aikata me ka kashe me ka siyo me kai wane ne dukkan tafasil detail na rayuwarka gaba ɗaya sai daga ran da ka balaga har ran da zuwa ran da ka mutu za ta tambaye ka duk inda ka hukata ta yi inda Allah yake so a tahida ko inda baya so ne duk maganar da ka faɗi duk abin da ka aikata karami ne ko baka tabbatar da cewa iya nan a rubuce a cikin wani littafin naka lalle tabbas Allah zai tambaye ka sannan yake ce mushi wa man arafa annahu mas'ulun duk wanda ya san cewa za a tambaye shi falyu'idda lis-su'ali jawaba yayi kokarin tanadawa amsa tambayar da za a mishi yayi kokarin tanada mata amsa wannan shine bayanin al-hal fudail ibn iyad ga wannan mutum da ya gama mushi bayanin nan fa bakar rajul wannan mutum sai mashi rubuta fa qala sai yake cewa ya fudail ya kai fudail wa mal hila wai miye dabara miye abin yi miye kamata mai tun da dai al'amarin haka ne ƙarar al-fudayl sai yake fudayl yake ce mishi yasira abinda za ka yi abu ne mai sauƙi faƙalar rajulu sai mutum yake cewa ma hiya yarhamuka Allah menene abin da zan yi Allah ya rahama a gare ka ƙarar al-fudayl sai al-fudayl ibn iyad yake cewa an tattaqillaha fi ma baqiya ka ji tsoron Allah a cikin abin da ya maka saura na rayuwarka me zai biyo baya يغفر الله لك ما قد مضى وما, وما قد بقى يغفر الله لك الله زي غفر تامك ما قد مضى ده أبن دي غباتا وما قد بقى أو بقيا ده أبن ده كمي سورة abin da ya saura Allah zai gafarta maka abin da ya riga ya gabata a cikin rayuwarka shi ma Allah zai gafarta maka kaga magana ta riga ta gane amma fa tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma tuba lahiyayyar tuba ba tuban mazuru ba eh kai kokari in ka tuba ka tuba da izinin Allah duk abin da zai kai ka zuwa ga wannan aikin sabon ka yanke alaka da shi مالك يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي هذه غنيمة باردة yace wannan abin da aka ambata mana yace ganima ce sanyayayya mana wanda take da dadin dadin mu'amalanta wace ganima ce ita ce ittaqillaha fi ma baqiya min umrika ko yughfaru laka ma qad mada cewa ka ji tsoron Allah a cikin abin da ya maka saura za a gafarta maka abin da ya riga ya gabata kaga wannan ganima ce ba karama ba ka duba rahmar Allah subhanahu wataala ga bayin shi duk abin da ka aikata abin da zaka aikata amma ran da ka daga hannu ka tuba Allah ya gafarta maka yace ma baqiya min umrika abin da ya maka saura na rayuwanka aslih ma baqiya min umrika ka gyara abin da ya maka saura a cikin rayuwanka yughfaru laka ma mada za a gafarta maka abinda ya riga ya gabata sai malaka ta ilahi la tu'adhibu fa inni muqirrun bil ladhi qad kana minni ilahi ya ubangiji na la tu'adhibni karka azabtar da ni fa inni muqirrun ni na tabbatar da alladhi qad kana minni abinda ya riga yake ya gabata tare da ni na abin da ya shayi ayyukan ba daidai ba ina tabbatar da cewa nayi ba daidai ba Allah karka azabtar da ni shi kuma Allah ya faɗi a yi ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartu wa amantu me Allah zai yi da azabtar da ku in kuka yi godiya kuka yi imani ga Allah subhanahu wataala shi ne abin da Allah ke so shi ne abin da Allah ke so da haka muna sauraron waɗannan maganganu mai ƙoƙarin duk wata alaƙa da muka san batta da kyau tsakaninmu da Allah mai ƙoƙari mu gyara ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun billadhi billadhi qad kana minni yace wa mali hilatun bani da wani dubara bani da wani wayo illa raja'i face kauna ina kaunar rahamar Allah wannan shine ar-raja ina kauna li'afwika game da yahiyarka ya ubangiji in afauta wa husna zanni in ka yahe mun kuma ina kyautata tsammahanin samun yahiya daga gare ka wa kam min zallatin li fil khataya nawa nike da na kusakurai da zamiya da nayi fil khataya a cikin abin da ya shahi ayyuka na sabo wa an ta'alayya zu fadlin wa mannin Allah kai ma'abucin falala ne a gare ni sannan kuma da wa mannin da abun gorantawa Allah kai kake da shi a kaina wanda duka yana nuna maka inkisarul qalb bawa zuciyar shi ta karaya ya koma ga Allah subhanahu wataala ya meka al'amarin shi gaba ɗaya ga Allah mai girma da buwaya yace ujannu bi zahrati dunya jununan wa aqta'u qula umri bitamanni yace ujannu na haukace ko na haukata bi zaharati dunya game da kalkali na rayuwar duniya yanzu me ke jin hankalin mutane shine kawon duniya gida mai kyau mota mai kyau abun hawa mai kyau wane ne mai kasar abubuwa daban-daban wannan shine abin da zai ja dan adam da abin da zai ci da abin da zai sa da inda zai shiga da matar da zai aura da abubuwan da zai rike na alaƙoƙin shi shi dai kawai wannan kyalkyalin na rayuwar duniya wannan kyalkyalin zai ja shi ya je ya taba abin da ba haƙƙin shi ba ya kawo shi saboda ya dai burge ya ji cewa ya gamsar da buƙatar da yake da a cikin zuciyarsa cewa shi ma ya mallaki wani abu ujannu bi zaharati dunya jununan na haukace wannan kukan shi yake kaiwa zuwa ga Allah yana kaskantar da kanshi ya haukace yace saboda abin da shahi kawace kawace na rayuwar duniya jununan yace hauka wa aqtaw qula umri na yanke mafi tsawon rayuwa ta bi tamanni da gurace gurace guri kawai in yi kaza in samu kaza ayi wane ne ayi wace ce ayi wane ne ayi wane ne sai zama to wannan abin sai shagaltar da kai akan bauta wa Allah subhanahu wata'ala ya zunnu nasu bi khairan mutane suna mini tsammahani da zato na alheri wa inni la sharru la sharrul khalqi in lam ta'fu anni ya ubangiji ni kuma ni ne mafi sharrin halitta in baka mini yahiya ba wannan yana maka nuni akan karka rika jin cewa a kai ka kasaita ai kai aikin alheri ba ayi kai ba subhanallah wannan alama ce daga alamomin cewa shedan yana dabzaice nasara a kanka tun yi hankali kana aikata alheri ka ci gaba da ma Allah godiya a kai kuma Allah ƙara tabbatar da kai manzala sallallahu alaihi ya kasance ya daga cikin abin da yake yawan maimaitawa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala ta'atika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya ta akan yi maka da'a amma daga lokacin da ka rika alfahari da imanin da kake da to wallahi imanin ka abin kallo ne eh kuma wannan imanin akwai tasgaro mai girma a tare da shi to amma wajibi ne mutum ya rika jin cewa wai mutane da suke ga cewa kamar kai wani mutumin alheri ne mutumin kirki ne ka je gaban Allah subhanahu wataala ka nuna kai ba kowa bane kai ba komai bane ba karka rika jin cewa ai kayi azumi kayi sallah kayi karatu qur'ani kayi wane ne duk wata gwagwarmaya da kai ake yi duk abin da za a yi da kai ake yi wannan abin kare ne ka al-imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa ya zo mutuwa shedan ya zo yake cewa kai ga kana yanzu har zaka mutu ban samu rabona ba tare da kai me kamata ya ce inda ba imanin imanin kirki bane me zai ce sai ta shi ba wasa bane ba kaga an yi rayuwar da har an kai mutuwa shedan ya zo yana kukan cewa ban samu rabona tare da kai ba sai rika cewa la ba'd a'a har yanzu dai ban kuta daga sharrin ka ba ina roƙon Allah karin da kai yana cikin bagagin mutuwa amma ka rika alfahari ka rika nuna kanka ka rika wane ne wannan bai daga cikin abin da abinda addini ya tabbatar wajibi ne mutum mai imani tatattar da imanika imanika ma ka rika boye shi karka rika nuna mutane kai matsura ne a imani a ya zama to alaka tsakaninka da Allah nan ake so yi komi kyau mutane su fahimce ka a daidai ko su fahimce ka a kuskure wannan matsala su ce in Allah ya fahimce ka Allah ya tabbatar daga abin da ke cikin zuciyarka to an an ya gani su waɗannan mutane innahum lan yughnu anka min Allah shay'a komai musa iya maka hayaniyar banza ce ba abin da za su iya maka yau daga an ce kawo mutu shi kiran magana ta kare in alaƙa ce sai a je a samu sabbin alaƙoƙi a bakantaka ne sai a samu sabbin ala komi sakewa za a yi ba abin da za a fasa kakka rudu kanka ka nemi yardan Allah karka nemi yardan mutane to wannan shine malai ce yazunnu nasu bi khairan wa inni la sharrul khalqi in lam ta'fu anni ni ne mafi sharrin su ya ubangiji matukar ba ya himu kai ba mu kula da wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske wannan ita ce wasiya ta biyu mu yi kokari mu gyara damar da muke da a yanzu ita ce kasancewar muna raye to wannan rayuwar da muke ciki ba karaman ni'ima bace ba da Allah subhanahu wataala yayi a gare mu kai alwala kai nafila raka'a guda biyu tallin tal ka daga hannu ka roki ubangiji ya ubangiji abubuwan da na aikata na ba daidai ba Allah ka gafarta mini ba zan sake ba ya ubangiji ka zubar da hawaye ka nuna cewa zuciyarka lalle ta karaya lalle ka saduda lalle dukkan wani abin da kai na baya na alaƙoƙi na banza duka an wasa su ya ubangiji wazalla ce kana da garantin Allah zai gafarta maka nawa kake bukata minti nawa kake bukata wajen yin nafila raka'a guda biyu rak da daga hannunka ka daga hannu kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ambaci wani kaso daga cikin sunayen Allah ka ce ya ubangiji ka gafarta mini abubuwan da nayi da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda na yi a da da wanda na yi a yanzu sabon da na yi ya ubangiji ka gafarta mini zunubana minti nawa kake bukata manzala ya tabbatar da cewa duk bawan da haka Allah zai gafarta mishi Allah taimake mu malaka alwasiyatu salisa wasiya ta uku yace hasib nafsaka qabla an tuhasaba kama kanka sa hisabi kama kanka raskwana tun kahin a maka hisabi tabbas za a maka to yanzu kai ka ma kanka ni in ma kai na keki ma kanki kowa ma kanshi asmana kowa ya tsaya tsakaninka ne da kanka yanzu ba wani bane faɗi ba a yanzu kai da kanka ne me ayyukanka na alheri me ayyukanka wanda suke mana alheri ba ka aure tsakanin guda biyun nan wanne shi wani rinjaye wasu abubuwa kake aikatawa na ba daidai ba ka fasa su gaba ɗaya ka fasa tun kahin rishin dama ya zo maka yanzu ne kake da wannan damar ba yanzu mutumin da ya mutu yana da damar da zai koma ya tuwa hankali an riga ya kare magana ta riga ta kare haka ni'ima ce muke ciki mu yi kokari mu amfana da wannan ni'ima mu ma kan mu hisabi mu ma kan mu raskwana tun kahin a zo a mana hisabi a mana raskwana falaqad amarana Allah azza wa jalla bi muhasabati nafsi hakika Allah mai girma da buwaya ya umurce mu akan mu rika ma kan mu lissahi me kace aikatawa daidai daidai me kace aikatawa na ba daidai ba kowa san kanshi babu wanda zai fasarta ka sama da yadda kai ka san kanka ka sani kana kyautawa ka sani bakka kyautawa ka sani tsakatsakiya ne kai ka sani in maya ne ne kai ka sani kama kanka da kanka hisabi kuma ka gyara ma kanka da kanka Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kai imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah wanda wannan tsoron Allah ita ce wasiya bakan damiyar wasiya shakundun bin wa'azi duk wanda ya ce maka ji tsoron Allah ya gama yi maka wa'azi akan komi ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله akan aji tsoron Allah a cikin maganarka a cikin aqidarka a cikin aikin ka da zaka aikata abinda kake samu abinda kake kashewa inda kake zuwa aqida da zaka kudurce duk wasu abubuwan da suke da alaka da rayuwarka kai dai ka ji tsoron Allah kai su akan tsarin da Allah ya yarda shi shikenan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha kuma wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad zuciya ko kuma ɗan adam ya yi dubi rai ta yi dubi ma ƙaddamar abinda ta gabatar ligadin saboda gobenta saboda gobenta saboda abinda zai biyo baya bayan rayuwa lokacin da ka zo mutuwa lokacin da aka saka cikin kabarinka lokacin da aka tashi gobe kiyama mutum ya riƙa lissafa wa kanshi in aka tashi yana ina kuma iya da alaƙa da aikin da kake aikatawa in alheri kake yi kasani in saɓani shi kake kasani da aka ɗan adam ya ma kanshi da kanshi wa'azi ya ja ma kanshi da kanshi kunne wattaqullaha Allah ce kuma ku dai ji tsoron Allah kaga an fara da ita kuma an sake maimaita wannan kalmar kuma duka a cikin aya guda ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsoraci Allah ku kiyaye iyakokin Allah inna allaha khabirun bima ta'malun lalle Allah mai cikakken ba ku labari ne game da abin da kuke aikatawa duk abin da ka aikata na kirki ne ba na kirki bane ba raskunan shi yana wajen Allah mai girma da buwaya sanan ko da ba inda zai iya zuwa ya aikata wani aikin da zai fita daga cikin lissafin ubangiji subhanahu wataala babu kuma yadda ka ganka kana rayuwar nan haka za ka tsinci kanka a cikin kabari haka za ka tsinci kanka gobe kiyama abinda Allah ya faɗin nan shine abinda zai tabbata duk irin abinda kake tsammani zuciyarka take raya maka wallahi duka kazamta ne take raya maka tunanin banza ne take raya maka shedan ne yake so ya rude ka ya hana ka aikata abinda ya kamata kar ka sake wallahi gobe kiyama ka je ka rika ya wailata laitani kai tuna kana kai tuna ina ma a ce an yi kaza ina ma a ce an yi kaza al'amari ya riga ya baci sai 'yan wuta sun gama jajin da za su gama a ce musu shin ba a tura muku masu gargadi ba su da kansu za su amsa cewa masu gargadi sun zo mana amma muka karyata muka juya baya fakazzabna wa kulla ma nazzalallahu min shay muka karyata muka juya baya muka ce Allah bai saukar da komai ba ko mutane su rayu kun da ya mutane da hirar lahira kun da musu da hirar kabari kun alhali kuma yau da gobe rayuwa tana tahiya kai da kanka ko baka shiga kabari ba san kabarin da yake cancanta da kai to da haka wajibin adam ya ma kan shi lissahi tun kafin a mashi lissahi kuma Allah zai mai cikakken ba da labari ne game da aikin da muka aikata a nan gidan duniya ka ɓoye ka aikata abu kaza ka aikata kaza harkoki ba dakala kaza da kaza duk da hannunka a ciki a nan gidan duniya mutane duk ba sani ba ana ta maka kallon mutumin kirki wallahi duk yanda ake maka kallon mutumin kirkin nan idan a wajen Allah ba haka nan bane ba aikin banza ne kuma duk yanda ake ga kai mummuna ne ba daidai kake aikata ba amma tsakaninka da Allah kai dan Allah kake abinka kuma a saman tsarin karantarwar manzo Allah kake tahiya wallahi duk yanda mutane suka kiyamace ka zaka huta gobe kiyama zaka huta cikin kabarinka sannan kuma ƙarshen sakamako za ka kasance daga cikin aljanna di duniya gaba ɗaya ta haɗu ba ta isa ta hana ubangiji ya maka rahama ba inda ka na kirki ne idan ka zama na banza kuma duniya ta haɗu gaba ɗaya wallahi ba su isa su sa ka inuwa ba da ka neman yardar wa za ka nema allah in ka samu yardar shi a magana ta rike ta ƙari allah mara taufiki fallahu ta'ala ya amurul mu'minina bit taqwa Allah mai girma da buwa yana umurtar masu imani akan su ji tsoron shi wa yahussuhum Allah yana zaburar da su yana kwadaitar da su ala mudawamati ta'atihi akan su dawwam akan yi wa Allah da'a wa yad'u kullu mu'minin Allah yana kiran dukkan mai imani ila muraqabati nafsihi akan ya rika kiya ya rika controlling kanshi imana ka rika lura da abin da kake aikatawa wal tanzu nafsun ma qaddamat li ghadin zuciya ta rika ma kanta raskonan me ta aikata dan gobenta dan gobe kiyama wa muraja'ati hasanatihi wa sayyi'atihi ka rika muraja'a mana ka tsaya kan kai da kanka kama kanka raskona ayyuka kana alheri me ka aikata ayyuka na ba daidai ba me kake aikatawa abin da yake na alheri ne ka ci gaba da aikatawa kuma ka ƙara kokari abin da kuma yake na banza ne ka yi kokari matuƙa ka ga cewa ka fasa asa an yatazawwada al-muhsinu min at-ta'at mutumin da yake kyautatawa tabbas zai kara game da da'a ga Allah subhanahu wataala ka tsaya kai kiskirin kaga aiki kaza da aiki kaza yanzu ka dawo a kansu sai ka kara gaba kuma sanan wa yatadarakul musii'u ma madha wa fata shigo mutumin da yake munanawa yatadaraku zai yi kokarin riskan ma madha abinda ya riga ya wuce bannan lokacin da kai a baya lokutan ka duka ayyukan banza ne a cikin su za ka yi ƙoƙari ka riski abin da ya wucen nan na baya ta hanyar in ka gyara abin da yake yanzu Allah zai gyara maka wancan da kai na ba daidai ba na bayan ma wa fata abin da ya riga ya riga ya gabata amma dole sai ka gyara in baka gyara ba kuma me zai faru shine wancan yana nan sannan kuma abin da ka aikata yanzu Allah yana nan kana tashi gobe kiyama hada maka za a yi gaba ɗaya abin da ka aikata amma mutumin da ya tuba bayan aikata ayyuka da suke ba su da kyawu Allah zai gafarta mushi zaman to hatta da abin da ya aikata na ba daidai ba sai a maida shi lada haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin alhadisul qudsi Allah ya ambata haka ya ibn adam law balagat dhunubaka anana sama ya kai dan adam inda zunubanka sun cika daga nan zuwa sama sun mastaghfarta sun mastaghfarta ni sannan ka nemi gafara na Allah ce gafartu laka wala ubali zan gafarta maka su ko ba tare da na kula da wani abin da ya wuce a baya ba sannan kuma ya ƙara da cewa ayyukan da ka aikata na ba daidai ba za a sauya maka su su koma ayyukan suke da alheri ne fa ulaika yubaddilu Allahu hasanatihim fa fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana Allah zai juya aikin na banzan ya koma aikin alheri to daga kenan wa yatadarakul musii'u ma madha wa fata wa ya'lamu al-muqassir shi ko mutumin da yake takaitawa shi dai gashi na awanu baina zalika yana takaita akan aikata aikin alheri shi kuma zai gane cewa anna amamahu yawman a gaban shi anan gaba akwai wata rana yuhasabu fihi wanda za a mishi hisabi a wannan yinin sannan kuma wa rabban iya da wani ubangiji huwa mulaqihi zai haɗu da wannan ubangijin nashi da aka fayashtahidu wannan mutumin zai kokari yayi gogorma yayi kokari wayajid ya bada hamzari sosai wa ya'malu yayi aiki wa yakad ya gaji wajen aikata wannan aikin saboda yana jin cewa lalle zai je ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala to wannan duka dole sai dan adam yana ma kanshi rasfana dole sai kana ma kanka da kanka wa'azi kana ma kanka nasiha yan uwan da kake tare da su ka rika tambayo wani ja mutun gehe wani menene matsala ta a cikin addini la'alla ya hango maka wata matsalar da kai baka hange ta ba ya daga cikin haƙƙin da musulmi ke da akan dan wanshi musulmi izastansahaka fansaha in ya nema ka mushi nasiha dole ne akan ka mushi nasiha la'alla zaka iya aikata wani abu kai kana ga daidai alhali ba daidai bane ba ko kuma baka ma san kana aikatawa ba amma aka maka idraji akai aka ce wani abin da kake aikatawa wannan kaza ba haka nan bane ba to wannan zai taimaka maka akan ka gyara saboda kai jaran kake so kai ba magana bace ta cewa ai an samu rayuwarka ido kuna makamancin wannan haka in dan uwanka yace ka mishi nasiha wajibi ne ka mishi nasiha abinda ka sani yana aikatawa wanda kana ga kuskure ne ka mishi nasiha akan ya wasa wannan shine zamantakewa na musulunci ba zama ba irin na tsurku da tsegumi na yi ba daidai ba maimakin ka jalige ka ce wani abin da ka aikata ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah kaza kaza kaza a sai zama to a fada za ka je sai ka zubar da wannan abu ai wani ya yi kaza ai wacce ta yi kaza ai wani ya yi kaza wannan ba zama bane na musulunci mu ji tsoron Allah a cikin zamantakewa idan wani mu yayi ba daidai ba mu yi kokari mu mushi nasiha a cikin yanayin da zai iya fahimtar mu idan muna ga idan muka mishi magana abin ba zai yiwu ba mu je mu samu wanda in ya hade mishi da izinin Allah zai saurare shi haka ake zamantakewar musulunci amma ba tsaye gumi ba da gulma da kwarmato da gutsuri tsoma da wani ya ce wacce ta ce malaka ta wa qad ruwiya fil hadith an rawaito a cikin hadisi al kayyis wai mutumin da yake da wayo haziƙin mutumin da yake da dubara shine mutumin da man dana nafsahu mutumin da ya kaskantar da kanshi dana ay khada'a wa dhalla wa ata'a mutumin da ya kaskanta yayi da'a ga Allah subhanahu wataala wa amila yayi aiki lima ba'da al-maut game da abin da zai biyo bayan mutuwa ba mutuwar ba me zai zo bayan ta abin da ka aikata ne in alheri ne alheri za a gani in saɓanin shi ne saɓanin shi za a gani aljaza'u sayakunu min jinsil amal irin abin da ka aikata shi ne za ka samu alheri ka aikata tabbas za ka samu alheri wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu kashashshen mutum wanda yake rago a cikin al'umma shine man taba'a nafsahu hawa wanda ya bibi son zuciyar shi kawai abin da zuciyar shi ta raya mishi yake bi ta ce yi kaza kawai zai ya bar kaza zai bari ko da Allah ya ce a bar a yi kazan nan in dai zuciya ta ce mai ba a yi to ba a yi zai aikata aiki ko da ya zamanto addini yana hali ya hana wannan aikin kuma zai bar aiki ko da addini ya umarni akan ai wannan aikin to wannan shine al'ajizu kashashe kenan wa tamanna 'ala Allah al-amani kuma ya rika gurace gurace akan Allah gurace gurace masu yawa ya zo ne saboda tsabagen da shaidan ya rena shi in yayi kistir ya ce to me nake aikata na ba daidai ba sai ce ani ba abin nake ba daidai ba wallahi baki da baki mun yi da wata take cayo ita me take aikata me tai ai ba abin da tai kuma wanda aka fara karatu ko ka jana ba ta iya ba kuma ta balaga da shekara wajen goma da suka wuce Allah kiyaye waɗannan su ne jan hankali da wasiyoyi da malam yake wanda wannan ita ce wasiya ta uku sannan malam ya ƙara da cewa wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul umar ibn al-khattab Allah ya rahama Allah ya ƙara yarda gare shi yake cewa hasibu anfusakum kuma kan ku hisabi kuma kan ku wasu kama kan ka rasfana kaza kama kan ka lissafi qabla an tuhasabu kahin azu ayi muku wannan hisabi za a tsaye da ka a maka hisabin duk abin da ka ci da duk abin da ka aikata da duk inda ka tafi da duk abin da ka samu da duk abin da ka kashe da duk irin alaƙoƙi da harakoki da kai duka sai an tambaye ka a maka raskuna akan kuɗi yanzu irin halittar da wannan aiki yake gabanta ina ita ina meke kafa ina ita ina shagala akan abin da ya shafi rayuwa me za ka samu a cikin duniyar nan duk abin da za ka samu ka tara wallahi sai ya za ka kamar shi yadda ka zo inna haka haka za ku koma wala qarji'tumuna furada kai kadai za ka duk yadda ka tara magoya baya bakka so ka ai Allah zai ce ai kaza ka aikatawa saboda wanda suke goyon baya ka kasu watsi haka za ka je wa Allah yadda ka zo kai kadai ai bar su aka aiko ka ba to haka in ka tashi kuma zuwa ga Allah ma kai kadai za ku koma wala qarji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء ina abakkan tarayya ina wanda kake cewa yan fadarka yan kanzaginka mabiyanka wane ne ina suke ka gyara alaƙarka da Allah shine kawai ka zo ka tara mutane ka yi ta haɗe musu abubuwan da zuciyarsu yake so amma kuma abin da Allah baya so shi saboda dai kawai su bi ka saboda su zama tare da kai kaga mutum wai ya zo majalisi karatu ne wai ya faɗi wani abu aka je sati ya kewayo ɗaliban suka ce aka zanna bai kamata ba kawai hin zo warware ya warware kuma ya ce ya yi suka ce ya yi sai suka ci gaba to dama kuskure ne ka faɗi ko kuma a neman yardansu ne kake ba neman yardan Allah kake ba shi wannan da ake rikici da shi aka aka kai aka kai gidan kasan nan cikin wani karatun shi wata magana aka dan tsara kura ya koma majalisi na gaba ya warware ya warware to aya sabuwa ta san ko ko baka fahimta bane ai kai bayani kace a kaza na kuskure ne saboda dalili kaza na ilimi amma ka kawai ta kura ya wuce yayi abin da suke so suka yi kabbara ko suka yi ihu ko na makamancin wannan aka wuce Allah kiyaye kama kanka hisabi duk yadda kake kana da wani magoya baya wane ne wane ne shugaban kasa zai mutu ka gani kasar gaba ɗaya mutum wajen miliyan ashirin da wani abu duka talakayan shi ne amma shi ɗaya ƙwallo ƙwallo za a ɗauke shi a kai shi a wannan shi kuma cikin ƙasa za a sa shi eh ba ba wanda zai mai kara shi kadai zai tai shi kadai zai tai abin ne shi za a kai shi abin ne shi kuma ana ko kai yana mutuwa tun an fara lissafi yanzu za a samu sabon shugaba sabon don ka gane ɗanar kai ba kowa bane a cikin duniya ko kuma a da ranka ma kai da duk inda za ka yi mutane kowa ya kame amma sai ka zo ga kanan ba kowa bane kai kuma duniya ta ci gaba kuma harakoki ake yi ba abin da za a fasa wallahi mutum ya fahimci duniya ka tsaya kama kanka lissafi lissafin da za ka yi shine me alaƙa ka da Allah alaƙa ce mai kyau ko kuma alaƙa ce mara kyau ka tsaya ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah zaman to lafiya da waziru a'malakum ku auna ayyukanku da kanku qabla an tuzanu kahin a auna ku saboda ya tabbata a cikin riwaya ingantatta ai kai ma a karan kanka za a auna ka a auna ka a auna aikinka kuma aikin Allah ya shi a wata halitta ta musamman ita ba auna ka wazinu a'malakum ku auna ayyukanku qabla an tuzanu anan yanayin da yazo yana yana yana nihi akan cakahin auna ka kai wa tahayyu lil arad al akbar ku shirya ku kimtsa saboda ranan bujurowa mafi girma yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a ranan da za ku bujuro zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wanda ya isa ya koyi a wani waje ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisullah in akwai wanda zai iya koyewa ya je koyi akwai inda zaka ha inda zaka kawai ɗan adam rikici gare shi rikici kuma na banza rikicin da bai da wani amfani bai da wani tasiri Allah shi ne da mu to malik ke cewa fal mufarridu yace mutum wanda yake da yake da sakaki wanda wanda yayi ifrad mana wanda ya wuce gona da iri akan abin da ake bukata yake ci al-muqassiru da mutum wanda ya takaita yaqifu ma'a nafsihi waqafatan ya tsaya tare da kanshi wata tsayuwa waqafata sidqin wata tsayuwa ta ya gaskanta kanshi da kanshi sai yi jawabin da zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala sai mu tsaya nan sati mai zuwa insha Allah sai mu dasa daga inda muka tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد